ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun kitabu tauhid muna darasi na 41 babu ihtirami asma'illah yau muna sha bakwai ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu tara ga watan sha ɗaya dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar babu ihtirami asma'illahi ta'ala babin da ke magana akan girmama sunayen Allah girmama siffofin Allah duk wani abin da aka jingina shi ga Allah to mai girma ne manzon Allah littafin Allah ɗakin Allah duk abin da aka ce na Allah ne to ka kiyaye taba shi bawan Allah ka kiyaye abin duk da aka ce na Allah ne wannan idafa din idafatu tashrif ce wa takrim ma'ana abin yana da girma yana da kima a wajen Allah akwai kuma idafa ta mawsuf ila sifatihi kamar a ce wato asma'ullah kaga sunayen Allah idafatu sifa ne ilal mawsuf saboda haka a kiyayi ko ilmullah da makamantansu tumala ya kafa hujja kwaya ɗaya tak da hadisi ɗaya tak a cikin wannan babi hujja ɗaya ce tak a cikin wannan babi hadisi ɗaya ya amfani da shi shine hadisin abi shuraih annahu kana yukna abal hakam ana ce masa abal hakan baban hikima baban naƙaltar hukunci saboda ƙwarewarsa wajen yin hukunci da hikimar da Allah ya ba shi duk matsalar da aka yi warware ta sai mutane suka sa masa abal hakan to sai annabi alaihi salatu suka al hakan sunan Allah ne al hukum sifar Allah ce da haka sai annabi alaihi faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwa al hakamu wa ilaihil hukumu yace Allah ta'ala shine al-hakam kuma ilaihil hukum hukunci na Allah ne gaba daya kaunan wa qadaran shar'an wa qadaran hakanan kuma al-hakamu me yin komai cikin tsari me yin komai da hikima me yin komai yadda ya dace shine Allah subhanahu wata'ala domin akwai al-hukumu akwai al-hikimatu alhikimatu akwai alhikimatu shar'iyya akwai alhikima alkauniya akwai alhukum shar'i akwai alhukum alkauni alhukum ash-shar'i shine abubuwan da Allah yake shar'anta wa bayansa na ayi kaza ko a bar kaza alhukum alkauni kunce-kuncen da Allah yake zartarwa mutane a kansu ko sun so ko basu so ba cewa na zama baki zama fari zama dogo zama gajere zama mai kiba zama siriri zama kaza fari baki mummuna kyakkyawa wannan baka da iko ka canza wannan shine al-hukm al-kauni al-hukm ash-shar'i hukuncin da Allah ke cewa ayi kaza a bar kaza in kai ka bautawa Allah in baka yi ba ka saba Allah al-hikmatu ash-shar'iyya da Allah ya shar'anta akwai hikima a cikin su ko mun sani ko mun sani ba ko mun gane ko mun gane ba Allah baya yin abu haka kawai ba tsari haka nan kuma alhikima alkauniya da abubuwan da muke gani Allah ya halitta wani ƙato wani ƙarami wani ɗan mitsitsi wani ma baya ganuwa da akwai hikima ta sa Allah ya su ko ka gane hikima ko baka gane ba ga wani maciji da kunama da kuɗin cizo da kwarkwata da kiyashi da sauro da wancan ɗayan mai cizon nan cinnaka da kwarkwasa da kiyashi duk waɗannan me yasa Allah ya su ko ka sani ko baka sani ba ka san Allah ba zai awa sai da hikima to shine faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi shay'in atawni ita abin da yasa ake kira na baban hikima ko baban al'abul hakam idan mutane na sun samu sabani rikici ya barke tsakanin dangi ko iyali ko ‘yan uwa ko iyaye ko makota ko abokan arziki aka samu daru da rigima da rashin fahimta sai a ci a taho gurina duk kuma labarin hikima da an zo gurina sai ga abin ya warware fa hakamtu bainahu sai in hukunci tsakanin su farabiya kilal fariqaini kuma kowa sai ya gamsu da wannan hukuncin da aka ya masa daidai to wannan yasa jama'a suke kira na abal hakam a taho gurin abal hakam ko mai a ce a je gurin abal hakam shi kuma sai fara jin isa to ita kuma wannan sifa din ta Allah ce fa qala ma ahsana hadha ita ka amana abu yayi kyau a ce a samu wani mutum a cikin jama'a wanda duk rigima da ta taso in ya yanke hukunci jama'a suna yadda ya ce wannan ma ahsana hadha wannan abu ne mai kyau a unguwarku ko a garinku ko a yankinku ko a kabilarku idan an samu matsala aka zo gurinka kai hukunci kowa zai ce ya gamsu miji da mata suna rigima a kawo in kai hukunci mijin ya gamsu matar ta gamsu makoci da makoci dan kasuwa da dan kasuwa in an samu rigima an zo gurin ka in kai hukunci kowa ya gamsu dan babu son rai a ciki ko son zuciya ko karkata zuwa ga wani bangare yace ma hasara haza amma ana ya ta'ajjab yana mamakin wannan abu da Allah ya hore ma wannan bawan Allah yace fa malaka min alwalad to yaya nawa kake da su قلت شريح ومسلم وعبد الله ce ina da yaya akwai shuraihun akwai muslimun akwai abdullah qala fa man akbaruhum to waye babba a cikin su qala shi qultu shuraihun qala fa anta abu shuraih da haka maimakon a dinga kiranka abul hakam ana yin sabo to a kira ka da sunan babban danka abu abu shuraih kaga shikenan yanzu ba mai ganin laifi wancan kuma hukunci da kake ake samun dacewa wannan kuma ka je ka ci gaba da yi amma a daina kiranka da wancan suna saboda yayi kama da sunan Allah shi ko bai kamata a sawa mutum sunan Allah ba to wannan akwai hikimomi da za mu iya cira kamar guda biyar a cikin wannan wato hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito shi wa ghairuhu kuma ya cin sahihul jami' mai lamba ta 1845 abu na farko shine a samu wani mutum da Allah zai bashi hikima ko baiwa ko karatu ko ilimi ya zama yana yin sulhu tsakanin jama'a wannan abu ne mai kyau kuma Allah ta'ala ya ce la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa sulhu khair wa aslihu bayna akhawaykum Allah ya kira da ay sulhu al-sulhu jaizun bayna al-muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan annabi alayhi salatu sai ce daidaita tsakanin mutane abu ne mai kyau a cikin musulmi sai dai in za a maida haram halal ko a maida haram halal wannan bai yadda ba to sana abu na biyu idan an yi hukunci da adalci wajibi ne kowa ya yarda kun ga ya ce idan ya hukunci kowa ina yadda inda aka yi hukunci ko bai ma daɗi ba inda an yi adalci kawai ka karɓa sami ina wa tsana sannan abu na uku annabi alaihi salatu wasalam ya yi da irin wannan halin ko mai irin wannan ɗabi'ar wanda ke nuna mana mahimmancin yin sulhu tsakanin jama'a kuma aiki ne mai lada saboda annabi ya ce ma hasana haza sannan abu na hudu idan za a wa mutum alkunya za a yi masa ne da babban ɗansa kuma alkunya abu ne mai kyau shi sa za mu ga annabi alaihi salatu wasalam da sahabbansa alkhulafa'ur rashiduna guda hudu duk suna da suna suna da alkunya suna da laƙabi wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran za in siwahu sahiba ma'ana ana sa suna a sa laqabi a sa alkunya to menene sunan annabi alayhi salatu wassalam muhammad ahmad da haka ana yi wa mutum suna a masa laƙabi a masa alkunya kuma annabi alaihi salatu wassalam da khalifofinsa guda hudu duk suna da sunaye suna da laƙabi suna da alkunya daga cikin sunayen manzon Allah alaihi salatu wassalam akwai Muhammad akwai Ahmad akwai Almahi akwai Alhashir akwai Alaqib yana cikin sunayen annabi alaihi salatu wassalam wanda ibnu qayyim a cikin zadul ma yace in za a tantance sunayen annabi sun fi dubu duk wata sifa mai kyau zaka iya tsago masa suna a jiki alayhi salatu wassalam to sanara masa alkunya da abul qasim saboda al qasim shine babban dan sa namiji sanana masa alkunya ana masa laqabi da rasulullah nabiyullah khalilullah nabiyur rahmati نبيل ملحمة الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام سنة أبو بكر أنا شيء مسا سننسى عبد الله أبو بكر إن أي بعد أجريش بكر با. أبو بكر علامة شيء تنمجي نمجن gaske saboda bakaru yana nufin raƙumi mai ƙarfin gaske wanda za a loda masa kamar siminti tan guda ya miƙe da shi to irin wannan raƙumin idan ka zama duk wani abu a ɗora maka a ɗora maka a ɗora maka a ɗora maka duk al'umma ta zo dangi su zo ‘yan uwa su zo abokai su zo maƙota su zo na nesa su zo na kusa su zo ka zama mai juriya da ɗaukewa sai a daga kiran ka abubakar baban ɗauke matsaloli da haka ba suna bane alkunya ce shi sunansa abdullahi abubakar baban juriya baban kyauta baban alheri baban jin kai baban tausayi baban da ke ɗauke matsaloli to da ka bakaru ƙarƙarfar rafin to kai ne baban sama to kaga alkunya ce ta kyautan mutum da alherinsa amma sunansa abdullahi ana masa kuma laƙabi da al'atik da anahu atikun minan nar ana kiransa siddiq wallon ja bi siddiq wa saddaka bi wadda ya gaskata ana kiransa al'awwa saboda yana yawan kuka na tsoron Allah duwane sunaye ne da laƙaba nasa amma sunansa abdullahi ɗan abi ko hafata sannan umar sunansa umar umar daga amir ne aka gina shi alawazar da fu'al rahayyen mutum kenan mai taimaka jama'a su masu rayu shi ne umar alawazar da fu'al ana masa alkunya da abu hafsin ba gare shi mai suna hafsin ba yana da hafsa amma ba hafsin hafsin yana nufin zaki wato baban ƙarfi ke ƙarfan mutum ne yana aiki da hagu yadda yake aiki da dama amma sunansa umar ana masa lukabi da alfaruk usman usmu yana nufin gudan jini idan babaka tana son ka sosai sai su dinga kiranka usmu to sai a yi ziyadata alif wannan sai koma usman ko ulan wato ɗan gaban ƙirji kenan to ana masa alkunya da zunnurai abu abdullah sunan ɗansa abdullahi ana masa laƙabi da zullurai mabocin haske biyu saboda ya auri ‘ya'yan manzo Allah guda biyu kuma a tarihi ba san wani wanda ya auri ‘ya'yan annabi guda biyu ba sai shi ya auri ruƙayya an je yakin badar kafin a dawo Allah ya mata rasuwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ummu kursum ita ma Allah ya mata rasuwa a wata ruwaya mai isnadi mai rauni yace da nan da ta uku ma da na ƙara ma lokacin ya aurar da Fatima ga sayyidina Ali Aliyu madaukaki kenan ana masa alkunya da Haidar wato kakkarfan zaki zakin ma akwai kakkarfa wanda yake jin jin ƙuruciyarsa haidar kenan haidar an ce asali mafiyarsa haidar ta sa masa haidar kiransa aliyu ana masa alkunya da abul hassanai ana masa laƙabi da abu turaf yana son wannan suna abu turaf rotaran ya shiga masallaci yana kwanci ka san idan matarka ta caza maka ko caza mata kai ba wai saki ake ko duka ko zagi ko cin mutunci ba balle a ce kawo biro da takarda a rubuta miki takarda sai ka koma masallaci ka cada sallah raka'a biyu kafin ka gama sallah ka warware wasta'inu bis sabri was salat ka ga mutaya ta shan kunu yana bata rai daga nan shekan sai an gida ka ce wai ki yan gidan wace ce ce kai ma dan gidan waye sai a dai mota kadduwa sai ki to shi za ki kira sa abu turab saboda ransa ya bace sai koma masallaci je kwanta kuma shine amfanin suna da lakabi da alkunya shi yasa annabi alaihi salatu wasallam yace sunan mutumin sunansa hani'u shi wannan mutumin sunansa hani'u jama'a suke masa lakabi da abul hakam annabi ya masa alkunya da abu shuraihi saboda yayansa akwai muslim akwai abdullahi akwai shuraihi yace waye babba yace shuraihi kenan za a yi alkunya za a yi ne da babban da fihi masaya al'ula ihtiramu asma'illah wa sifatihi mahimmancin girmama sunayen Allah da mahimmancin girmama sufofin Allah su sunayen Allah kashi biyu ne akwai sunayen da ba a sawa kowa irin su koda na aro kama Allahu Ar-Rahmanu Al-Khaliqu Al-Bari'u wa za a samu wannan sunan wai Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Allahu Ar-Rahman wannan ko da wasa ko da aro ba a aran irin waɗannan suna amma ko irin su akwai Ar-Rauf Ar-Rahim Al-Aziz ya ayyuha Al-Aziz bil mu'minina raufur rahim waɗannan sunaye su ana iya sawa wani Allah su amma da sharadi guda biyu sharadi na farko dama al-ittifaqu fil asma la yastalzimu al-ittifaqa fil haqiqati wal kayfiyya sunan wane da sunan wane ba yana nufin sun zama iri ɗaya ba al'azizu izza irin wacce Allah ya halitta aka baka al'azizu kuma izza ta Allah suna da bambanci kamar yadda Allah yake da bambanci da halittarsa to haka sunayensa da siffofinsa suke da bambanci da siffofin mutane da sunayensu to sannan kai da ya zama a wajen sa sunan an yi nufin koyi ne da sa sunan Allah a'a dama sifar gare ka kai mai rahama ne mai jinƙahin jama'a suke kiran ka ra'ufur rahim kamar yadda ake kiran annabi alaihi salatu wassalam bil mu'minina raufur rahim sai aka ce kai wani mai tausayi ne ba ba fada to ba suna Allah bane mai tausayi amma ba muna siffanta mutane da tausayi ba suna arrahimuna da shi Allah ya fada yarhamuhumur rahman arrahimuna masu jin kai yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' الثانية تغير الاسم لأجل ذلك za iya musanya wa mutum suna an ga yayi kamanceceniya da na Allah ko akwai ziga a ciki akwai sunaye kashi hudu da ba abu su a cikin sahabbai kwata-kwata daga baya aka fara saka su akwai wani sunaye shi na sarakuna ne al-mu'tasimu billah al-mamun billah al-wayi billah al-wayi lillah waye wa suka tisa irin waɗannan sunaye an ce wani ya tambayi wai ce to ni nawa mai zan sace ka sa kanka iyazan billah inda ko yana ta salmu tasir billah almamun billah alaziz billah almuayyid lidinillah kaza kaza waɗannan sunaye malamai suka ce ka ka dauko su akwai zuga a ciki sannan na biyu akwai sunayen da daga cikin bangaren yankin Pakistan din nan da India suke fitowa da irin yankin sham din nan irin su shamsuddin zaharaddin nuruddin kamaruddin kamaluddin jalaluddin nuruddin baharuddin salahuddin wayeddin shamsuddin ibn qayyim shamsuddin haka akwai imamun nawawi ya rasu yana cewa muka ƙara ce min muhyiddin Allah ya isa addinin mutuwa ne na zuwa raya shi ana kiran ibn qayyim muhyiddin ana kiran ibn qayyim shamsuddin duk ba sa so shamsuddin muhyiddin waye din zakiyuddin ka gani na'am izuddin duk waɗannan zaharaddin kamaruddin shamsuddin nuruddin salahuddin waye din din din din masu addini na aji nasiruddin al-albani duk yankin su ne wannan nasiruddin za ka ake sa su kuma suna wannan yankin kenan ta akwai kuma waɗanda za ka ga su kuma sunayen irin waɗanda ake sawa ne domin ziga wanda muka yi a baya ɗin nan ƙadul qudat mulukul mulukul amlak malikul mulk kai ina waɗannan mun faɗa irin su ƙadul qudat duk waɗannan sunayen mun faɗi cewa mafi munin suna inda aka nasmin inda Allah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah a ziga ka dinga cewa sarkin sarakuna malamin malamai alkalin alkalai wannan shi ma akwai ziga a ciki duk da ba a nufi ka zama Allah ba to amma dai mutum ya kiyaye saboda shedan sai zo ya ce ko haka ne ne ne wataƙila irin wannan ziga ce ta kai fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala to ana ta ziga shi sai ka ce to shi in akwai Allah ma shi ne a sama har kuma da cewa ai masa gini ya je tarar da Allah su yi ta kare a ciki ابن الإسلام حل علي أبلغ الأسباب أبو السباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يمن جيني وي وي سما ذا شي da gini fir'auna ma sakarai ne wallahi su su su ne shashasha ne bakware ne saman za a je saman za a je da gini dan an maka gini hawa ɗari hawa hamsin hawa dubu sai ka tafi sama ibn lisarhan la li ablugul asbab arba asbab samawati فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا كاذب to saboda haka ziga ce take kai mutum irin wannan matsayi yasa wani malami aka zo ana maganar lakabi wani ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ana ta faɗar laƙuba na ziga sai ya ce wanda ya cika baya bukatar wannan wanda bai cika kuma wannan ba zai cika shi ba yana abin da ake nufi yace man kamula la yahtaji ila haza wa man naqasa fala yatafihu al alqaf wanda ya cika baya bukatar kowane lakabi wanda kuma bai cika ba lakaban ba za su sa ya cika ba dan an ce maka kai ne kaza kai ne shehi kai ne dakta kai ne professor kai ne kaza kai ne kaza idan baka kai ba wannan lakabin ba zai kai ka gurin ba in kuma ka kai to baka bukatar sa in ka kai duk waɗannan lakabin baka bukatar su in ko baka kai ba su lakaban ko sun taru da yawa ba su daga ka su kai kai kuma su cika ka ba sai dai su ta sa ma girman kai da jiji da kai da isa da sauransu shi yasa wata ran waɗanda ma suka kai ƙarshe a laƙabin za ko rubuta ba sa yi sai dai an zo takardunsu ka gani a jiki suna ga tawadu da kankan da kai yana ci abin da Allah ke ɗaukaka mutum kuma da mutum ya mutu fadi sun yana yi da ka faɗi ka mutu da takardunka da laƙabanka duka tun daga wajen mutuwarka za ka gane baka da wani suna sai gawa yanzu misali dakta ya mutu ko profesa ya mutu ko shek ya mutu ko me ake cewa a wurin jana'iza gawa a matso da gawa a kawo a shigo da a ɗaga a ɗora a sauke gawa a sa a cikin a rufe ta a ɗauko ta a tura ta duk wani laƙayyura ce a ɗago prop dokta faɗi dokta ta faɗi shag ya faɗi ustaz ya faɗi malam ya faɗi alhaji ya faɗi excellency Israel Highness ya faɗi excellency honorable duk ba a faɗa a lokacin da ake jana'izar mutum idan dinga a matso da ita a shigo da ita a kawo ta a ɗaga ta a sauke ta a wanke ta a nannaɗe ta a sa mata likafani a fesa mata turare a ɗauke ta a saka ta a kabari a gyara ta a sa tukunya a sa itace a sa ganye a zuba ƙasa a rufe a yayyafa ruwa a watsi sai kuma marar ka zai cece ka a gaban Allah in ba ka da wannan sunan da Allah ya ce huwa sammakul musulmina wannan sunan shine zai shiga kabari da shi in ba ka da shi ka shiga ganga wannan takaddun naka na iska kuma ƴaƴanka ma ba za su yi amfani da su ba ko ƴaƴanka za su yi amfani da su shin kana da takaddu title title title title da ka tara in ka mutu wanda biya dau title din nan ba za a ce to tunda yanzu shi shi shek ne kuma ɗansa ya mutu to ɗan ya zama shek da takaddun shek din ko tunda shi dokta ne ɗan yanzu ya zama dokta ko tunda shi prof ne ɗan ya zama prof ko tunda shi excellency ne ɗan ya zama excellency ko tunda shi honorable ne ɗan ya zama ba abin da zai wa wani amfani sai kai kaɗai da kai amfani da su in ka yadda Allah yake so ka tsira ba kai ba ba ruwansa da waɗannan abubuwa mai mumini kawai yake nema mai imani in ka je wa Allah da waɗannan sunayen ka tsira Allah ya tsiratar da mu baki shi sa ihtiramu asma'illah kada a sa mutun sunan da akwai zika babu man hazala bi shay'in fi zikrullah aw alquran aw rasul wannan babu ya fi kowanne hatsari a littafin babu izgili da ba'a da shagubewa wani abu da akwai sunan Allah a ciki ko kuma alqur'ani ko manzon Allah ba a wasa da duk abin da Allah ya ce alqur'ani kaga kaga mutun da mace da shiga ta musulunci ka dinga mata ba'a ko ka ga mutum da shiga ta musulunci ka dinga masa ba'a ko kuma yadda Allah ya halicci mutum ka dinga masa ba'a ka gan shi nan wani mai zungureren baki wani mai waskacecen ido wani mai shirgegen kaza ana dariya ana ba'a kaga tabarakallahu ahsanul khaliqin ya zaku da wannan aya Allah ya ce ban taɓa yin abin da ba shi da kyau in bai maka kyau ba yawa wani kyau in bai burge ka ba ya burge wani in bai kayatar da kai ba ya kayatar da wani a mai da abin ba'a da izgili da suka da kaskanta mutum saboda to ci yi kansa haka duk abin da mutum ba shi da zaɓi a kai waye babanka ba ka da zaɓin babanka ba ka da zaɓin babanka ba ka da zaɓin ƙabilarka ba ka da zaɓin kalarka ba ka da zaɓin yarenka ba ka da zaɓin ƙasar da za a haife ka ba ka da zaɓin ƙabila da za a yi ka a ciki ba ka da zaɓin jinsin da za a yi ka ba ka da zaɓin dogo ko gajere kawai sai dai ka ganka a haka dogon ko gajere so da a ce maka dogo da nufin izgili ko a ce maka gajere da nufin izgili an ɗau alhakinka ko a ce maka tuttuke yan ƙato ko shirge yan ƙato ko rarrauna ko a ce maka wato ainihin tsila ha siffata ka da wannan to dai a cikin waɗannan akwai اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ka sa wannan ruwa ya zama mai alheri mai albarka man hazala bi shay'in fi zikrullah kaga anan ne zaka ga hatsarin masu yin laya saboda laya har a jikin kare ana daura ta ana ɗaura ta a jikin tunkiya wannan ni da ido na din na ga laya a jikin kare na gani a jikin tunkiya na ga keke mai laya ma na ga babur da laya na ga mota da laya na ga gida da laya na yaro da laya shago a sa masa laya duk fa kuma ayan nan wata alƙur'ani ne sai ka buɗe aya ka ga ayatul kursi kuma ganta a jikin kare ka buɗe aya ka ga ayatul kursi wai maganin baki akan karan ko jakin ko dokin ha akuya ma sai a sa mata laya ayar qur'ani a sa wa mota wani gurin kuma da aka sa laya ka gama najasa na tafa wanda a cikin ridda abubuwa babuka hudu ke sa mutum ya fice musulunci akwai ridda bil qawli akwai ridda bil fi'li akwai ridda bil i'tiqadi akwai ridda bittarki ka tarar da qur'ani a kwata ka wuce zaka iya fitarwa kamar barinsa a cikin kwatar kamar ka yadda ne da saka shi da aka yi cikin kwatar za ka kai kokari ka ciro shi za ga matsafa suke fidda mutane musulunci so za su ce a taka qur'ani ko a rubuta qur'ani da najasa ko a jefa a masai ko a ce a rubuta aya da jini jini kuma najasa ko a ce a je a binne a kan hanya ko a gidan tururuwa kuma a sa ayar qur'ani mun sha kamo bokaye da irin waɗannan laƙara ma ni da na gashi a shekan dan fara ne layin ma a duk kwali ne a ciki irin ɗaurin da aka yi musu sai da muka daɗe kafin mu kwance yadda muka sa reza ma saboda zaren ya yi yawa na rasa yadda aka yi ma naɗa wannan mun ɗauka za mu je mu tarar da suna la muka tarar kwalaye ne kawai ta wanda ya rena ma wanda ya malayar hankali kuma ya shi ya kubutar da kansa tun da bai sa suna Allah a ciki ba bai sa ayar Qur'ani ba kawai kwali ya tsinta a kan titi kawai yan yanka shi ya nan da ɗaya nan da ɗaya nan da ɗaya nan da ɗaya da ba za a gani a ciki ba ya ba wani rata yawo yana yawo da kwali to haka nan ma waɗanda suke yin dizayin na sunayen Allah a tsuntsu da aitar kursiyu a yi sharƙiyyar nan da ake yi sai a yi tsuntsu ko a yi wani zane na wata halitta amma da ayar ƙur'ani wannan ma wasa ne ko da malaman da suka yadda a rataya aya suka ce fadan taimawa a zini kamar ƙofar kotu sai a rubuta wa mallam ya hakun bima an zalan lahu fa'ula'ika humul kafiruna fa'ula'ika humul zalimuna fa'ula'ika humul fasikuna hikimar rubuta wannan aya saboda duk sanda alƙali ya daga kansa zai zalunci wani sai ga man lam ya hukum kaga sai shiga taitayin sa i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko gurin ka guri ne na sana'a da ake yawancin amana sai ka rubuta inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ka rubuta addil amanata ila mani ita manaka duk wanda ya amince maka ka bashi amana to irin waɗannan a matsayin faɗakarwa malamai sun yadda ko addu'a ce ta shiga gari za ga a saudiya da nan mu ma in hisba muna da rubuta irin waɗannan a cikin allina in ka je saudiya ma za ka gani wani gurin za ka hau tudu sai a rubuta ka dinga cewa allahu akbar allahu akbar in za ka gangaro ka dinga cewa subhanallah subhanallah wani za ka shiga gari wajen shiga garin a rubuta addu'a da ake na shiga gari ko a je bakin makabarta a rubuta addu'a da ake don shiga makabarta ko a je bakin kasuwa a rubuta addu'ar shiga kasuwa ko kuma a rubuta addu'a inda za ka koya na shiga ban ɗaki ko makamantarsu to diyan waɗannan a matsayin faɗakarwa malamai sun yadda amma a matsayin kwalliya da ado a je kawai a rubuta a kwalliya a ado wannan ƙwar'ani ba na kwalliya ba ne na aiki ne shi shi littafin karantawa ne da fahimta da aikatawa ba ƙari ba rage ka karanta da kyau ka fahimta da kyau ka yi aiki da kyau shi kenan ƙwar'ani zai tseratar da da aka duk abin da yake da sunan Allah daina wasa da shi irin masu dogaya motocin da ga suna rubuta wallahu khairun hafiwa can ƙasa wajen da ake takawa a hobodi nan suke sa ayar don an shiga fata ko an shiga guri mai kazanta za ka ga duk ayar ta gugu duk an fallatsa mata kazanta da kuma ayar ƙwar'ani duk inda aka rubuta ta ko a jikin jarida ko a jikin kwali shi za ga jaridu a ƙasashen laraba suke yin wato wani kis wani kwali ake yi sai a zo a ajiye a kofar gidanka ka gaba amfani da jaridun ka saka a ciki saboda watakila ko ta faɗakarwa da wani malami an sa aya duk jaridun da suke kasashen musulmi za ga ana yawan ambatar sunan Allah ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunan sahabbai ko wani ya fadakarwa ya kawo hadisi ko aya to shi yasa an gama amfani da jarida in akwai sunan Allah ka a jefa ta a juji ko a shara irin makarantun islamiyya da ake ba ma yara qur'ani da hadisai da waye sai ga duk sun yayyaga in ka je sharar islamiyya duk zaka ga alqur'ani ne da hadisai da tafan fiqh haka za da ana ta zubar da su saboda yanzu kamata ya ce a dinga rubuta yara hadisai a allo mutum ya iya ya wanke amma in kaga yadda ake yaga takardu in kaga yadda ake yaga littafi ga kuma dama littafin da muke buga ba masu kwari bane duk na inci ne takardun wani ma ko ruwa ya daga daga ta huje ba masu kwari bane takardun haka a masallaci za ga yadda ake aje alqur'ani ga an aje qur'ani a ƙasa ko ga duk an yayyaga shi an sassa masa miyau duk irin wannan na'urar fa sai an kula da su wasu malamai suna ka sa qur'ani a gaba ma ka sa kafa kana shurin sa shi ma wani babban laifi ko kuma ga qur'ani ka dora wasu littattafai a saman sa amma ga qur'ani sai ka dora bukhari akai ka dora muslim qur'ani na kasa sai dai ka juye qur'ani ya dawo sama shi ba a dora komai a kansa sai dai a dora shi akan kowane littafi amma ba littafi a duniya da ya isa a dora shi akan alqur'ani to waɗannan abubuwan duka sai an koya mutum ladabi na yadda za ka yi mu'amala da ƙwar'ani in yagewa ya ya za a yi ya za a yi da yagaggun takardun da akwai sunan Allah a jiki binnewa za a yi ko ƙonewa za a yi akwai maganganu biyu na malamai suka ce a binne wasu suka ce a ƙone in an ƙone to kan ma a kai ta guri mai tsafta a binne in za a binne ma sai dai a tafi daji inda kasancewa ba guri ne da za a zo da wuri a ce za a yi gini ko za a yi mai da shi kango ana kashi a ciki waɗannan saboda a girmama ayoyin Allah da sunayen Allah da makamantarsu kai wasu daga awul qur'an ko kuma wani abu da akwai qur'ani a cikinsa awul rasul alayhi salatu wassalam duk wani abu da ke kusa da manzo Allah ka ai wasa da shi ka ai wasa da manzo Allah ka ai wasa da sunnar manzo Allah ka ai wasa da addinin manzo Allah abun manzo Allah a kiyaye shi qawlullahi ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Allah can ka tambaye su za ka ji suna cewa mu mun kasance muna kukkutsawa ne muna wargi muna wasa Allah ce yanzu kuma da Allah za a yi wasa da annabi za a yi wasa da ƙur'ani za a yi wasa muna ga mu tsaya kan wannan babin kawai inda ejin ya ki tsaya mu tsaya kan wannan babin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk